na zuwa sai dai a daɗe ba je ba cibiyar bincike da kula da lafiyar al'umma CHR da haɗin gwiwa da ƙungiyar matasa masu ba da kariya da cututtuka masu yaɗuwa tare da sauran al'amura da suke ciwo matasa tuwa a ƙwarya Yasis ta shirya kawo muku hasken matasa domin faɗakarwa wayar da kai da kuma samun mafita ga matasa kan al'amura irin su rashin ruwa tsaftar jiki da ta muhalli rashin tsaro da kwanciyar hankali ilimi lafiya da rashin aikin yi da sauran makamantansu da ke hana matasa walwala da jin daɗi shirin hasken matasa zai yi duba a kai a kowace ranar laraba da misalin karfe hudu da rabi zuwa karfe biyar da rabi na yamma a tashar express mita tasa'in da ɗigo uku gaskiya dokin karfe gidauniyar aminu magashi garba ce ta ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin.
mita casa'in da ɗigo uku gaskiya dokin karfe daga nan lamba ɗaya da goma sha hudu lami a crescent rukunin unguwanni na na sajiyar a a cikin shirin hasken matasa tuna tare kamar yadda muka saba hasken matasa yana zuwa muku duk ranar laraba da misalin karfe hudu da rabi zuwa biyar da rabi na kowane yammacin ita laraba ɗin wanda kuma shirya da gidauniyar aminu magashigar bata ɗaukin nauyin kawo muku shi kuma cibiyar bincike da kula da lafiyar al'umma haɗin gwiwa da ƙungiya da ke yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa da kuma yaƙi da shi kansa al'amura da suka yi wa matasa katutu suka addabe suke ce musu a ƙwarya wato yospis suke su ma kara kaina wajen kai komin kawo muku shi wannan shiri kai tsaye daga nan ɗaki wani yaɗa shirye-shirye da ke nan Lamida Crescent lamba 114 Express Radio. Za ku iya sauraron mu akan Express Radio Nigeria a kan Facebook insha Allah. A yau a cikin shirin kamar kowane sati sunana Nafisa Musla Ahmad.
Muhammad Adam Tudun Murtala shi ne sunana.
To za mu kasance tare da shi a matsayin wanda za mu gabatar da shirin tare. kamar yadda sanarwa ta bukata gabata a shi shafinmu na facebook din cewar a yau za mu tattauna akan cutar amosanin jini muhimmancin gwaji kafin aure sannan kuma da shawara da za a ba matasa wajen tabbatar da cewar ana zuwa ana yin gwajin da kuma wala Allah kila wasu shawarwarin na kariya da kuma kula da kai idan har mutum ya tsinci kansa yana ɗauke da shi wannan larura. a bangare na na dama bayan Muhammadu akwai a Alhaji Yusuf Mas'ud Alhaji Yusuf Mas'ud muna maka lale marhaba sai an biyo mu za a ji wa Alhaji Yusuf Mas'ud ba zan faɗa waye shi ba yanzu na baro mai sauraro tunanin to waye Alhaji Yusuf Mas'ud a can gefe kuma akwai malama Maimuna Suleiman ita ma ba zan faɗi wace ce ita ba malama Maimuna barkamu barka kadai a nan gefe na akwai Dr. Dalha Hallar Garzo a babban likita ne a asibiti Malam Aminu Kano kuma ƙwararre ne ta ɓangaren cututtuka da suka shafi jini wanda ita wannan cutar amosanin jini tana ɗaya daga cikin cututtukan da ya ƙware a wurin ba da kulawa a kai. Dakta muna maka lale mana.
Barkan ku dai.
To barka ka dai. shi kaɗai na gabatar na faɗi waye shi a cikin shirin sauran sai an biyo mu hankali a cikin shirin sannan za a ji. A dakta da kai za mu fara. wai shin mece ce ita wannan cutar amosanin jini
to kin san kullum aka tambaye ni sai na fara da bayani saboda in ana so mutane su gane eh na kan dauko daga farko ina ganin wannan zai sa mutane su gane fahimta gaskiya ne shi jini da muka sani wanda mun san in muka ji ciwo wannan abin da ke fitowa ja ruwa ruwan ko mun je asibiti an dau za a dauke za a yi gwaji idan muka ɗauke shi a haka sai muka sa shi a cikin mazbi kama container kenan idan muka bar shi haka kawai sai ya daskare amma in muka sa mai sinadarin da zai hana shi daskarewa ana ce mai kamar anticoagulant a turanci to idan ka aje shi ya ɗan ɗau lokaci kaɗan sai ka ga ya rabu kashi biyu sai ka ga saman sa yayi gare gare kamar ruwan kabewa shi ake ce plasma can ƙasa kuma za ga ya jajajir shi ne ake ce mai cellular component wannan cellular component din 'ya'yan jini ne cells su sun guda uku ne akwai wanda ake ce red blood cells wanda su ne yawanci in an je asibiti idan an yi gwaji sai a ce sun yi ƙasa idan sun yi ƙasa sai a ce sai an yi ƙarin jini akwai kuma white blood cells wanda su aikin su kawai su ba jiki kariya daga cututtuka zama da muke yanzu wancan yi numfashi wancan ya ɗan yi shawa wancan ya tari ko kaɗan ci abinci da yan gurɓace mukan ɗebi ƙwayan cututtuka amma cikin hikima ta ubangiji baka ma sani ba waɗannan ƙwayayen wannan Ƙwayan ƙwayayen halitta.
cells ɗin, mm, sai su kashe wannan cututtukan so akwai kuma wasu 'yan ƙanana sosai ana ce musu platelets Ah, su kuma aikinsu shine idan jiki ya ɗan ji ciwo ko mun yanke ai Mm.
zaka ga jini ya daskare suna Mm.
taimakawa wajen daskarewar jini Mm.
Ah, to ciwon sickle cell shi ya shafi waɗannan red blood cells ɗin ne a cikin 'ya'yan jinin jajaye red blood cells akwai wani sinadari da ake ce ma hemoglobin shi sinadarin aikinsa idan mun shaƙi mun yi numfashi Mm.
cikin numfashin da muke akwai oxygen shi kuma dukkanin rassan jiki suna buƙatar oxygen saboda su yi aikin da suke yau da gobe to shi wannan hemoglobin ɗin sinadarin da yake cikin wannan 'ya'yan jin jajaye Mm.
shi yake ɗaukar wannan oxygen da muka shaƙa sai ya raba wa dukkanin rassan jiki to sai aka raba su aka raba wannan sinadarin zuwa kashi uku a kashi na farko sai ake ce musu ajin da suke da aa wato Mm.
hemoglobin ɗin su aa ne sai kuma kashi na biyu wanda ake ce ma ss ne sai kuma wanda suke a tsaka-tsaki suna da a suna da s sai ake mu- ce musu as to masu ciwon ah, sickle cell su suna da ss ne me yake faruwa Mm.
a shine idan oxygen ta kowane dalili ta yi ƙasa a cikin jikin mutum maimakon wannan red blood cells ɗin suna kamar faifan cd ne Mm.
round suke haka Mm.
so idan oxygen ta yi ƙasa a jikin mutum Mm.
a kin san na ce suna zagawa Zagaya.
su Mm.
raba wannan oxygen da ragowar rassan jiki to sai ya zama na cewa ƙananan 'ya'yan jini hanyoyin jini Mm.
ba za su iya bi ba saboda sun canza daga wannan a faifan sidin kamar yadda Mm.
halittar su take in an kalla da tabarin likita microscope Mm. Mm.
sai su koma kamar wata sabon jaririn wata crescent To ba. Sun yanke biyu kuma zama- sun fafe zama- cikin sun su zama kenan.
gaba ɗaya sun ɗan lankwashe haka kamar yadda dai mun ga sabon wata ya kama Mm.
zaka gan shi ya ɗan ya haka Mm.
a to shine kuma kuka ce lauje Mm.
ko ba Mm.
haka ba na san abin da ya sana kawo jaririn wata yawancin yaran zamani da Mm.
matasa ba su ba ma san lauje ba lauje gaskiya ne ba.
ba su san shi ba Ya gaskiya kamata ne sauki ke kuma magana.
dama zancen na matasan Wani ne kuma matasa yake sosai magana. To kaga wani gaba da yaran da za sosai su kwarai gane.
kwarai a ce musu wata wata to amma ainihin abin sickle ne Eh.
wato lauje da ake Mm, faɗa shi ne ake mm.
ce ma sickle cell Mm.
wato 'ya'yan jinin su Mm.
idan akwai larura sai su Mm.
koma Mm.
sai su zama kamar lauje Mm.
to idan suka zama haka ba sa iya wato ainihin kurdawa su ba ƙananan hanyoyin jini su je ko ina su kai wannan oxygen da ake bukata ya sai salam ya zama na suna samun larura ta ba sa iya kai wa jikinsu oxygen sai su dinga jin ciwo Mm, mm, su kuma waɗannan yayan jinin da mm.
duk ɗan jinin da aka halitta kamar yadda duk muke da rayuwa Mm.
muna yara Mm.
mu girma Mm.
mu abin da zamu Mm.
mu furfura Mm.
har mu tsufa mu mutu Mm.
sai a haifi wasu Mm.
su ma 'ya'yan jiki gaba ɗaya haka ne su ma 'ya'yan jini haka ne To.
suna yin kwana casa'in zuwa ɗari da ashirin in ɓargo ya halice su sai Mm.
kuma su mutu sai a haifi wasu So, to fa.
to amma wannan wanda suke zama kamar lauje Lauje.
kamar jaririn wata su ba sa iya dadewa su kai kwana casa'in zuwa ashirin ba sa wuce kwana ashirin zuwa ashirin da biyar sai su mutu sai su mutu to idan za a yi ta yin haka sai zama na jinin su yana yin ƙasa a wannan kowa zai gane shi saboda idan sai sun kwana casa'in zuwa ɗari da ashirin kuma yanzu ba sa iya yi Mm.
ai ko da bargo zai ta ƙara aiki ya ta ƙara aiki duk da haka ba iya zai yin tabbata aikin da isa zai- jigar abu to sai da zama na jinin su yana yin ƙasa a shi yasa aka ce musu skin cell anemia Mm.
wato anemia karancin Karancin jini jini.
kuma waɗannan skin cell din shine ne bayanin su kamar lauje Mm.
so idan ka haɗa guda biyu a takaice sai ka ce shi ciwon skin cell ciwo ne da ake gadan shi wanda yake ha- yake ka- taɓa 'ya'yan jini Mm.
jajayen red blood cells Mm.
wanda idan an samu larurar oxygen ta yi ƙasa a jikin mutum Mm.
sai ya canza daga faifan cd sai ya koma kamar jaririn wata Mm.
kuma waɗannan 'ya'yan jinin da suka koma kamar jaririn wata ba sa iya daɗewa kamar yadda ya kamata yadda lafiyayyun 'ya'yan jini suke Mm, sai mm.
zama mutum na samun yawan rashin lafiya Mm.
ciwon jiki saboda oxygen ba ta zuwa jikinsa Mm.
sannan kuma jininsa ya yi ƙasa wannan shine a takaice To mun gode likita wannan mun karu kwarai da gaske. To Dr. Alhalu Rugurzu idan muka yi la'akari akan abin da za mu muke so mu tattauna yau bayan mun san idan yana da muhimmanci mu san ita mai ce wannan ciwon kuma mun sani. To abin da muke so mu tattauna shine gwaji kafin aure.
Na'am.
To akwai wata alaka da gwaji kafin aure da ita cutar ne ko a me isa ake so a yi gwaji kafin aure akan ciwo.
za ki tambaya ki ce kullum muka yi magana sai kullum muka yi magana sai mu ce ai gwaji kafin aure Gaskiya ne kullum aka ce sickle cell sai a ce ai a gwaji kafin aure.
Wa- wato abin da yake faruwa shine tunda ba ita rashin lafiya ce da ake halittar mutum da shi Mhm.
a gado ne kuma Gado.
ba a ɗauka Ba- ba a ɗauka ta cin abinci Mm.
ba a ɗauka ta shakar Iska.
iska ba a ɗauka ta mu'amala aure kamar yadda Mhm.
ragowar cututtuka Mhm.
suke gada ake ta ya ake gada ta iyaye Mhm.
I- o- eh, o- iyaye guda biyu kenan Mhm. Da uwa da uwa uba.
da uba uwa kaɗai ba ta isa ta baka ba Mhm.
uba kaɗai ma bai isa ya baka ba Mhm.
sai an samu daga uba an samu daga uwa Mhm.
idan an tuna zan ci- na ce wannan sinadarin na hemoglobin Mm.
ya ka- ya kashi kashi uku Mhm. Sosai.
AA, Mhm.
AS da Mhm.
kuma SS.
SS. Haka.
So idan S aka ce guda biyu ana nufin S ɗaya ta taho daga uwa ko uba Mm.
ɗaya ma S ɗin ta taho daga uwa ko uba.
To fa.
So ta yaya za ka iya samun S sai dai idan iyayenka na da S.
Mhm.
Idan iyayen kamar uba na da AS kaga akwai S a ciki Mm.
za ka iya ɗauko S a ciki.
Da kyau.
To amma sai ka samu S biyu kake rashin lafiya.
Mhm.
kaga idan u- uba kuma yana da A AA biyu.
ba yadda za ka ɗauka saboda ba za ka yi rashin lafiya ba sai kana da S guda biyu idan uba ɗaya idan mahaifi a cikin mahaifa ɗaya ne kaɗai ke da S kaga ba yadda za a yi ka gaji biyu saboda ɗaya kawai zai iya ba Mhm.
so yanda ake gada sai dai idan mahaifa kowannen suna da S ko ya zama ASAS ko ya zama ASSS Tashin- ko ya zama SS da SS.
SS ne a wurin.
Tashin gari. To to shi ai- yasa ake maganar gwaji kafin aure to idan idan sai mutum ya ce to a ai kowa ya kamata ya sani Mhm.
to su wanda suke da AS wanda suke aji na biyu na Mm.
tsakiyan Mm, na mm.
ce AA lafiya su Mhm.
lau Mhm.
SS suna da rashin lafiya Mhm.
so shi kuma wanda yake AS shi ma lafiyar sa lau Mhm.
a a- a- a mu'amala Mhm. A a zahirance.
zahirance shine kawai suna typically Mm.
lafiyar sa lau a Mm, A zahirance zahirance.
amma a cikin kai gwaji Mm, yana da mm.
sinadarin S. To tunda a zahirance lafiyar salo ai bai Ba sani zai ba.
sani ba gaskiya.
Idan ni AS ne na tashi neman aure ita ma in AS ce ba za ta sani ba. So tunda ba za mu taba sani ba a zahiri sai an yi gwaji ne za a iya ganewa shi yasa ake ta cewa lalle lalle a yi gwaji. Da a ce AS na rashin lafiya ai ba sai an yi gwaji ba Mm.
sai a ce kawai in ka tashi zuwa ka nemi mai lafiya Eh, amma to AS baya rashin lafiya amma kuma yana iya yaɗa ciwon saboda yana da S. Idan AS da AS suka haɗu suna iya shi yasa ake ta magana a yi gwaji, a yi gwaji tun da gwajin nan sai an yi za a gane ba ya gane. SS ana ganewa. Yawancin SS daga yau da gobe rashin lafiyar da suke za a iya gane suna da larura amma AS ba sa larura a yawancin lokaci ba zancen larura. To shi yasa dole sai an yi gwaji sannan ake ganewa.
Mun gode kwarai da gaske gaskiya likita.
kafin ka sauka Out.
wani gabar da zan dora akan maganar Na'am.
antafisa Mhm.
shine shi gwajin nan da aka ka fara magana kashi kashi Na'am.
kamata ya a ce mutum ya san matsayin kanshi tun kafin soyayya tun kafin a zo magana aure ma ko kuma a sai an zo batu na aure Yawwa ka zo wurin kenan.
Mm.
Ka san eh, kullum muka yi magana muna faɗa.
Mhm.
saboda yau da gobe mun gani Mhm.
ko bai fi sati biyu ba na ga wanda suka zo saura kwana uku La haula wala quwwata illa billah.
eh ka san zamu ce ai gwaje gwaje ba ka muke ba Eh, wai mun fara wayewa Mm.
ya mun fara waye Mm, alhamdulillah abun sosai.
sha'awa An ne.
samu ci gaba.
An mun fara ci gaba cewa za a ce ai gwajin HIV ai Mm.
hepatitis B da C Mm, a kuma yi na skill cell mm, so HIV hepatitis B da C ana iya yi ko lokaci ya kusa mm, saboda mm, kana iya cewa da ba mamaki a shekaran jiya ko wata uku da suka wuce wata hudu da Aka suka kamu wuce, da lafiyar shi.
salau mm, Kwarai.
ko ba haka Daga ba, amma baya ya daga baya ya samu Mm.
shi ma kuma bai sani ba ko daga Mm.
baya ta samu Mm.
shi ma bai samu amma tunda wannan ha- da halitta ce Shi ake- ana iya gwajin nan yawancin gwajin da yake na gama gari Mm.
bayan yaro ya kai wata shida Gaskiya.
akwai gwaje-gwajen da ba su- ba ma na gama gari ba na special test da ana iya yi kafin ma wata shida a gane Mm.
ana iya yin gwaji ma tun yaro na cikin cikin mahaifiyarsa Mm.
a gane Mm.
to shi yasa a shawara shi ne tun yaro zai shiga primary a gano meye ajin a sa na, na- na hemoglobin ɗinsa.
Mm.
A da an dan fara girma Mm.
an dan je secondary an dan je jami'a Mm.
a, ya zo yana mata murmushi ita ma ta ga kamar ka kamar tudun mutala ce ce ko Eh, Muhammad Awal ba.
tun daga gashin sa nan to tana ana yana dan matsowa Eh, wallahi.
an dan gaisa kwana biyu. Ah, tudun mutala lafiya ana ta dan haka dai an dan fara to to ke me bai ji na tarihi sai ai ni eh sai wallahi to ni ma haka na to ai amma an ce kaza so pipe down sai a tun lokacin sai ai sauki amma ba sai soyayya an ci soyayya an gama ba an gama soyewa an fito da kati ya salam na aure an yi jere Mhm.
an biya kuɗin event center Mhm.
duk an kama ba Mhm.
sai kuma a zo a ce an zo yin test an yi test to ya kai ya kake so a yi fi sabilillahi to shi yasa kullum ake faɗa wannan wannan tunanin namu sai ya canza ba daidai ba ne kwata-kwata muna muna muna muna maganin matsala ɗaya Mm.
muna kuma samar da wasu da dama yaron da ya saba da yarinya gaskiya ba faɗa suka yi ba wallahi.
ba matsala ce ta faru ba ku ne kuka fassara iyayensu Mm.
kuka ce ba za su iya yin aure ba saboda fahimtar ku Mm.
na wani abu kana tunanin shi kenan hannun ka rabana sai ya ɗauke kansa Ya ya koma gaba.
idin mutala ita kuma ta yi can ai ka Da san wuya.
dai, da wahala to wannan wahala ce ba a so Mm.
kuma a nan shaidan zai samu dama sosai sosai suna son kan suna Mm, son juna mm.
kawai ku ne kuka zo kuka ce a to Mm.
sai ka ga a ba ya in ba ya sa ba ma ta auri wani Mm.
ko ya auri wata amma contact din su Yana tsakanin wancan da wannan yana nan to to dakta gani in muka sake dakta kin san za mu su kwane lokaci a ba za mu sake shi ba Bangare ne.
za a tsaya ma mu Akwai da kyalen shi tambaya tukuna mai kyan gaske To, tambayo shi.
ni bangaren wannan abin ko ni ba Yana- likita bane amma amma kana bangare da nake son da ka ji.
sha'awa a bangaren To, muna Ina ji.
miki rubuce rubuce da nake da shi na akan wannan zaki mamaki Mm, sosai menene bambancin gwajin jini ka san wani zai ce ai ka taɓa gwajin jini sai ai ni O plus ne da ni Yes.
O negative ne da ni Kwarai kuwa.
Okay.
Bai ma san Eh, kwarai kuwa, type, juna type eh, ba. me bambancin wannan gwaje-gwajen Eh, group blood- na- blood group da wani- genotype Eh, gaskiya ne wani in ka tambaye shi abin da zai fara gaya maka Mm.
kenan kalar jini Injini.
cewa dukkanin mu muna da blood group yanda ka faɗa.
Mm, mm.
kalar jinin mu gidan jinin da ya wani- mutum ya wanda shi fito daga shi ciki amfaninsa yawanci a abubuwa uku ne ba na son in faɗaɗa Mm, gaskiya.
abu na farko shine amfaninsa shine wajen ƙarin jini Mm.
cewa idan za a yi wa mutum ƙarin jini sai an tabbatar wanda zai bashi jini da wanda zai karɓi jinin group ɗinsu ya zama kala ɗaya Mm.
kada a sami um, reaction ne za mu ce shi ne ai matsalar to a samu matsala eh matsala ce A samu kawai matsala, jini- Mhm.
jikin tunda sai in ya ya fara.
wannan ya karbu in ba aka sa ba daidai ba za a iya samu cutarwa maimakon gyara kaga wannan shine babban abu shi yasa a yawancin ƙasashe inda aka ci gaba aka waye a jikin ID card ɗin kowa akwai blood group ɗinsa mu kuma ana mun saba ƙarya sai da menene to da Allah sai ka ji kawai sai ka ce ba dai B positive suke rubuta ba ko O positive ni ma ru- tsaya rubuta musamman ma an bace wa odin saboda ana cewa universal donor ne abin da ake tsoro shine ana iya amfani da wannan a baka taimakon gaggawa ana iya yin haɗarin mota ya zama na cewa babu lokacin da za a ce har sai an yi maka grouping abin da kawai ake duba a ga wani maka wani identification a jikinka da zai iya nuna ina kake wani group kake kawai sai a ɗauki jinin wannan a sa maka kaga yawancin amfaninsa kenan ana iya amfani da shi kuma a, a forensics a crime scene abubuwa cewa an yi an yi laifi an yi fashi ko an yi Wurin ko an bincike.
yi fyaɗe za a iya bincike sai a ga cewa an bar jini a wurin ana iya kankarewa wannan a gani wani blood group ne irinsa cewa ya yi kama da criminal ɗin da ake tunani mutum da ake zargi sai a ce ai dama ko irin jininsa aka gani sannan kuma wasu cututtukan za ka ga ana iya samun wajen haihuwa ka ga ana cewa yaro ya sami a jaundice ido ya yi rawaya har a ce sai an canji Cutar da shawara ko?
ko a sa shi a cikin fitila Mm.
saboda ji- kalar jinin uwar da na da na yaron ba su daidai ba to wannan shine blood group shi kuma abin da muke magana a wannan muna magana ne akan sinadarin da yake cikin jini hemoglobin ɗin kansa. cewa shine um, a turancin gama gari ake ce ma genotype and the reality ba genotype bane amma dai haka ake karba kuma mu ma mun karba saboda muna magana a cikin inda muke magana na wayar da kai bai dace kana abin da shiga eh a karatu canza wa ko mutum ba abin da ya haka ba, saba abin da ba muka saba din nan Mm.
muke ce ma Jonathan, genotype mu bar shi a shi shi.
ma'anarsa shine na gano mutum na da ciwon sickle cell ko ba shi da shi Mm.
Eh, shi ne kawai amma shi kuma wancan na gano ajin jinin kalar jinin cewa musamman wajen karin jini
Mun gode da ka. Muna godiya kwarai da gaske. Masu sauraron shirin hasken matasa don matasa tare da matasa. Amma dai kun san muna tsarmawa kar a ce an ga dakta da furfura. Tsarmawa ake yi da.
ba su gan shi ba sai da kika a idan aka ga farfara shi ne abin da yake faɗa Ah,
Muna tsarmawa don haka kar a ce ba matasa da matasa kuma muna tare da matasa. Mu- Mun ji bayanin dakta kuma gaskiya ko wanda yake bai taba jin labarin wannan ciwon ba na tabbatar yau kai wanda ma ya san labarin ciwon yau ya kam- ya karu domin kullun ilimi karuwa yake yi kuma muna godiya kwarai da gaske a kamar yadda na ce ɗazu ba zan gabatar da waɗanda muke tare da su ba amma a cikin shirin za a gabatar idan zan tuna satin da ya gabata ranar talata a cikin shirinmu na ranar wanka a mun tattauna da masu cutar a ita wannan sickle cell wato amosanin jini wai saboda an- watan satumba gaba ɗayansa wata ne na faɗakarwa da wayar da kan al'umma akan shi wannan ciwo na amosanin jini a wani ya yi wata tambaya a irin masu kira su yi tambaya wanda su kansu ya- eh, ma- yaran da aka yi tambayar sai da suka ɗan ji dim saboda yadda ya- ba ma tambaya ya ba magana kawai ya faɗa kansa tsaye don wannan ba tambaya ce ai shi fa ba zai auri irin mai wannan ciwon ba wanda duk wanda yake tare da wannan ciwon ko mace ko namiji zai ji ba daɗi idan mace ce Delegation su.
na aha, to ka gani idan mace ce za ta ga okay to shikenan ita yanzu ba wanda zai aure ta idan namiji zai ga okay shi ma yanzu babu wanda zai aure shi to shi yasa a yau da muka ɗauki wannan eh, um, eh, a ya ake cewa da Hausa yawwa muka ɗauki wannan maudu'in za mu yi magana a kai muka ga ya kamata a ce mun nemo waɗanda Allah ya haɗa su suka yi aure kuma ɗaya na ɗauke da wannan ciwon ko ba gaskiya bane Muhammadu yawwa Malam Alhaji Yusuf Mas'ud yawwa oga kwata-kwata on top na hajiya Maimunatu Suleimani ko ba gaskiya ba haka Yawwa. Shin kafin a kai gabar a yi aure, ka san cewa Hajiya mai mana tana da cutar amusanin jini?
na sani
Kenan? Kalas, ya sani. Hajiya mai mana. Za ki ɗan gaya mana a takaice yaya kin ga dakta ya ce sai an gama soyewa an gama konewa tukuna sannan a cewa kuma za a yi aure to ya aka yi ya aka taso abun har aka kai ga wannan gaba So, da mun haɗu ne da ni da shi lokacin ina SS3 na gama SS3.
babban magana Sai na ce masa first day da na gaya masa na fara university kenan when I was 16. So sai na ce masa cewa ni fa am a sikla.
kina da ce Wallahi na ce masa am a sikla sai ya ce ai ba ke kika ba kanki ba.
hasbunallah wa ni'mal wakil Allah ne.
Mm.
So sai mama na ita bata ma yadda ba.
Mm.
sai ta kira shi suka suna da waya lokacin dan true sister na ne muka haɗu can da na je kalaba Mm.
sai mama ta kira shi ta ce maimuna ko ta gaya maka cewa ni sikla ita sikla ce Mm.
sai ce eh ta faɗa mu Mm.
to ba ba damuwa sai Mm.
ce ai shi ma yana son ladan jinya hasbunallah wa ni'mal wakil to Allah shi yasa sarki.
ya zo gun babana da ya zo har gun babana to babana ya ce masa to maimuna fa sikla ce ga ciwon da take tare da shi Mm.
so da yake wasu in suka zo ana gudu da sauransu sai ce shi ba ni na ba kaina ba Mm.
kuma shi ma yana son ladan jinyan nan Mm.
so har ya jira ni na gama university dina na gama dan fodiyo Mm.
to muna ta recordship da na gama kafin na je service muka yi aure Masha Allah.
2013 muka yi aure masha Allah Mhm. Mm.
wallahi to gayi na har yanzu Dan ji kalle na gashi ta ina kake dan ji kalle a sunanka. Zo nan zo. Zo Muhammad. Zo zo zo Muhammad. In- in ina so in- in- in- in- in- masu cewa ba za su auren nan ba su ganka Muhammad gida. Zo ki. Yawwa ce ne wa masu sauraro salamu alaikum.
Salamu alaikum.
Amin wa alaikum salam ya sunanka.
Ahmad Au ashe kakana ne. Ahmadu ko? Ajin ka nawa?
Duri Primary 3? Wow, wace makaranta?
London International.
Give me five. Mai sauraro kun gani ko ga Malam Ahmadu a cikin shirin. Eh, Mai mana ɗan bari mu koma gurin Malam Yusuf ko?
amma da ni ya kamata a ba ma To Muhammadu na baka, na baka Muhammadu, na baka, na baka.
da gashi an tafisa da kuma ita uwar gida ta yi bayani dalla dalla ta faɗa ma ga matsalarta a gida an ƙara tabbatar maka ga matsalarta ka faɗa cewar eh ba komai kai ma kana so ka samu ladan jinya haka amma menene babban abin da ya ba kwarin gwiwa ka toshe kunnenka daga zugan mutane a gida yan uwa a ce ma a'a zaka dauko matsala da kanka zaka haifi matsala da kanka babban abin da ya bani kwarin gwiwa shine faɗa mun gaskiya da ta yi tun ba mi nisa ba so da ta gaya mun dama gwasoka ni ma na riga na yi gwaji gwaji na na san ni AA ne.
dama kuma na tun da na san ni AA ne ita SS ce so bayan da za a yi mu ma mu zo mu haifi na sai dai wani kaddara na Allah so na abin ya bani kwarin gwiwa kuma ina da history dama me ke faruwa wani lokacin zaka ga suna courtship isu isu su ta ja ma kansu problem dan suna da bala'in san kansu haka ne in suna son kansu sikila ne shi ma sikila ne ita ma sikila ne za su nace su sun aure sai an shiga tsakani so gwasokan da muka fara ta gaya min na ce a ba wani abu duk abin da mutum ya kanshi ni ma Allah zai iya jaraban kanwata ko wani dan uwana da shi so in na guje ta ni ma ka guji na ya zai tunda abu ne wanda na san ba wani problem zai ja mu mun ko da da yara na ba hakuri ne dai gurin tafiya da wurin ɗawainiyar rashin lafiya da sauransu to ya kai ta fama da gwagwarmaya wajen toshe kunnenka wajen yan uwa Kana so Za ka ji su toshe koma kunnen?
damuwa eh da to matsala.
gaskiya akwai irin wannan kalubalen amma ni na tashi irin familin da ba komai ake gaya maka ba kuma na tashi da mafi yawancin ina son abu akwai waɗanda suke gaya mun gaskiya akwai wanda kuma suna jin mashakan su gaya mun in ba gaskiya ba so tun da kamar yadda kake faɗa naka- wanda suke isa su mun magana suka yi mun magana ya na gani sun ce ai gashi gashi so kuma definitely na san a family mu extended family ne babban gi- ba za a eh, rasa ba babban Aka gida ce, eh, a za ka ji wani ce a ai yar wannan ma ko dan wani ma last one din gidan su maman mu shi ma sikila ne duk gidan su ba a samu sikila ba sai ya husband kan din shi.
shi so kaga to yanzu misali ni in kundin bala zan aure mai sikila me abin da zaka fara jama'a Shawarar da zai ba.
ina so in dore a na daya ya kamata ka san me jama'a din ka kai ma ya kenan na biyu kuma zama da su sai haƙuri za ka yi haƙuri su ma za su yi haƙuri dan suna da wani notion wani lokacin za ka yi wani abu tunani za su ce a ai dan su Saboda sikila ne kaza ne.
kai ma.
eh dan ni kaza ne Ka kai shi ne za a zuciya min nesa.
kaza Mm.
haka rayuwarsu yake amma mutum ya gane ya yi haƙuri kuma ya san me ya kamata za a zauna lafiya Mm, da kuma yawan su ma sai an kula da su gaskiya ne.
don mafi yawanci ciwon su yana tashi in stress Yeah.
ko yawan tunani Mm, sai dai wani abu daban nake ƙara gode ma Allah irin likitocin da suke da shi gaskiya ne Musamman na Musu Aminu jinjina. gaskiya ne mafi yawancin su sun sani Mm.
akwai sanda ta zauna ta kwanta Aminu Kano gurin wata ɗaya da wani abu tana kwanciya tana kwance har aka tafi strike amma ba su yi ƙasa a gwiwa ba Mm.
kuma in suka zo mazansu da matansu in suka zo wanda suka sani zaka rike ni suke yi. ni suke jinjina ma ba ma ita ba Mm.
ni suke har ko kira ne haka wani lokacin na kira zaka ga suna kokarin kula da ita sosai gaskiya suna kula da patient din su to dan tana bisa na je na dawo miki da kayan kiɗi.
ai ka saba na- inda kake so kenan na yanzu ma yanzu ma na bin maka Eh, ba sai ka damu da kara na ba yanzu ma na bin maka mai sauraron shirin hasken matasa shiri da matasa tare da matasa wanda gidauniyar Aminu Magashi Garba ta dauki nauyin kawo muku tare da kuma haɗin gwiwar cibiyar bincike da kula da lafiyar al'umma ta CHR da kuma ƙungiya mai yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa tare da al'amura da ke ciwo matasa tuwo da a ƙwarya wanda irin wannan yana ɗaya daga cikin su abin da ke dan cututtuka masu yaduwa wani abu ne daban a cutut abubuwa da suke ciwo matasa tuwo a ƙwarya su ne irin waɗannan shine irin abin da likita ya faɗa sai sun gama soyewa sun yi murr sun yi kurmus sun gama komai sai kuma a zo a ce ai gwaji sai kuma a ce ai to an gano to ta yaya za a raba wannan al'amari fi sabilillahi ai ba zai yi ba muna ɗaya cikin abubuwan da yake damun matasa wanda wannan shirin ya ga ya kamata mu tattauna a kai a bayan maimunatu muna da asma'u ahmad mai- eh, rufa'i asma'u ahmad rufa'i ita ma tana ɗauke da wannan ciwon kuma ita ma ta yi aure ita ma tana da yarinyarta amma dai kan cinye labarin a asma'u ba ta nan ɗakin mu na yaɗa shirye-shirye amma dai muna sa ran tana tare da mu tana jin mu za ta shirya kafin mu zo kanta domin za mu kira ta ne a waya in mun kira ta zamu zamu zamu za za ta gaya mana ita ma yadda aka sha ta ta gwagwarmayar insha Allah za mu kira Asma'u kafin mu je gurin Asma'u likita gurin karanta Na'am.
kamar yadda Muhammad ya tambayi a Malam Alhaji Yusuf Masud cewar wace irin shawara za a bawa waɗanda a bar am- tuni ka bawa wanda za su yi aure shawara to amma yayin da aka sami irin wannan haɗin is, uh, namiji ya ga mace yana so wacce tana da wannan cuta ko kuma ish- it- it- shi ita ce uh, ta ga wanda yake da cutar take so ita lafiyar ta kalau za su yi aure dole kamar yadda Muhammad Awal Murtala ya faɗa uh, sai an toshe kunne sai an yi saboda yan bani na iya irin masu ciwon ba za su aure masu ciwon ba wani irin shawara za a bayar wa matasa wajen ganin cewar an gyara domin tserar da yaran da za su taso a gaba
Ita tambaya ta kici na kasa wato abin da nake so ka shawara ga yanzu misali ai waɗannan kafin su yi aure aka ce ko ka ce yaro ma ta ɗan haife shi yana Ai da gwaji.
kyau ai gwaji Na'am.
zuwa ko zai shiga primary Na'am.
ko ba sai an bari an gaje jami'a har an fara mata murmushi ba na gane.
yawwa to waɗanda su dama misali yanzu maimuna da yusuf Na'am.
yusuf da ta zo tana da shi ta gaya mishi to a ce an juya yusuf ne ke da shi maimuna ba ta da shi da ya zo zance sai ya ce mata to fa ni ina da cutar amosanin jini Na'am.
to irin waɗannan abubuwan tunanin da shi ya ce ya sa'a ba a yi kakka masa irin abubuwa ba but amma akwai waɗanda mun san cewa za su ci gaba da ci gaba da samun wannan ƙalubalen fuskantar ni na yi niyya ina so kuma na ga zan iya amma saboda wasu shawarwari da za a bayar wasu su faɗi abin da ba shi kenan ba a hana wani irin kira za a yi wani irin shawara za a To mu bayar dai abin da muke a likitanci idan ka zo shine a gaya maka me ciwon.
Mhm, Um, a gaya maka kamar yadda ya faɗa mhm, shi wanda yake da ciwon ba laifinsa ba ne in akwai laifi ba Mm.
kuma wani laifin kowa. cewa ba shi ya ɗora kansa ba kin san akwai cutukan da kake iya cewa mutum ya ne jawo ya yi ganganci ko ba haka ba Mm.
ko da ba shi ya ja gaba ɗaya ba dai ya yi ganganci Mm, mm, wannan abu na farko shine ba gangancin mara lafiya a ciki so ya kamata mutum ya fara kallon wannan Mm.
Ah, na biyu shine sai mu gaya maka me ya rashin lafiya mm.
ai dai mutuwa ake tsoro ba dai duk abin da ake magana kenan to Allah ya karbi jariri ya bar kakan kakansa ko ba haka ba eh Allah ya karbi mai lafiya ya bar mara lafiya Mm, so dole sai ka yi wannan imanin Ah, na- na uku shine mutane nawa ne masu skill cell sun yi wani abu mm.
kullum muna gaya musu cewa ba shi ne yake nufin ba za ka iya zama wani abu ba cikin abokan mu um, likitoci hematologist Mm.
masu ciwon skill cell likitoci Likit- hematologist ma wanda sun kwarewa man da suka yi ma sun kware ne akan jini eh kuma suna da laruran nan muna da muna da yan siyasa manya muna da s- muna da wanda wanda sun shahara zaka iya jin sunan su ga Mm.
sunan kuma Allah ya ba su ikon yin wani abu saboda na ɗaya tun farko iyayensu sun nuna musu iyayensu Mm, ne Ai, tun farko Daga gida.
kulan nan na farko mm, cewa tun yaro bai san kwana a gidan sauro ba Mm.
bai san amfanin folic acid ba Mm.
bai san amfanin paludrin ba Mm.
bai san amfanin zuwa follow up ba mm, kaga a wannan shekarun ai iyaye ne mhm, so wanda kika gani ya girma ko wanda ka gani ta girma Mm.
yawanci ta ma wuce wannan abu mm, cewa ta san ciwon kanta ta- shi ma ya san ciwon Mm.
kansa ya san abin da yake ta masa da ciwo mm, ta san abin da yake ta mata ciwo to ya kamata mutane su gane dole a gaya musu cewa wannan abin fa ba wai ya hana ka zama abin da zaka iya zama bane akwai mutane manya sun zama abin da suke kuma suna da wani larura Ah, na na na hudu wanda yana da matukar amfani shine ka san irin waye kai mm.
ke ma ki san wace shi in terms of personality shi mai Akwai- ciwon ko mara ciwon mara ciwon to to ai akwai mutum mai tausayi Mm, kwarai akwai kwarai wanda ya iya jinya Mm, akwai mai haƙuri mm, mm, akwai wanda shi kuma kirkinsa ba a nan bane mm, mm, cewa yana da kirki mm, sai ya bada kuɗi.
mm.
Kin gane?
amma ba zai iya Amma juriyar shi juriya, ɗauyi- A ce ɗauyi wani bashi da lafiya ya zauna da shi, Mm, mm, ya bashi haƙuri, Mm.
ya tarairaye shi, Mm.
ya yi mai haƙuri, Mm.
duk wannan shi bai iya ba. Amma in ka zo ka ce da Allah za a je asibiti a bada dubu hamsin wallahi sai baya.
mm, Kuma ko ji ba zai ba.
mm, So sai ka san wani iri ne kai saboda wannan abu ne zaka kawo gidanka, Mm.
zaki auro wanda zai zo ke ke buƙatar taimakon ki Mm.
ke ce za ki jinya Mm.
ke za ki haƙuri da abubuwan da ke ce Mm.
abubuwan da maza ordinarily za su iya yi shi ba zai yi ba.
Mm, kai mm.
ma amma ta ce abubuwan da mata suke iya yi a ce an Mm.
tashi an yi shara Mm.
ita ba dole ta iya yi ma Mm.
to sai mutum ya san shi a kan kansa ka san yana da amfani ka san waye kai Mm, mm, ka gaya kanka gaskiya ba wai yan uwanka ka kafin Mm.
ko da yan uwanka sun ce je ka kai mm.
sun ce to kai din sun za ce ka iya samu lada Mm.
sun ce ai gidan ku ma akwai a gidan makwabtan ku ma akwai a gidan yan uwan ku ma akai Mm.
amma kai ya kake Mm.
idan ka ga mara lafiya ya kake yi Mm.
a gidan naku Mm.
ko kaninka ko Mhm.
yayanka Mhm.
ko mahaifanka ba su da lafiya Mhm.
ya kake yi kana Mhm.
iya zuwa kai wannan abubuwan ka zauna da su Mhm.
ka yi haƙuri in sun ce Mhm.
a ba su abinci a ce eh ya ki ci amma kai ta lala- lalashin sa sai ya ci kin san Mhm.
personality ne.
sosai sosai ba wai rashin kirki ba sosai cewa sosai kana da ɗabi'a kirkin ce.
ka amma ɗabi'ar ka ba Mm, irin wannan mm, ba ce mm.
to idan kana da irin wannan ɗabi'ar gaskiya a gaskiya ba za ka iya ba Mm, ni ban aura ba amma a gidanmu akwai mm, so mm.
na san yadda nake ganin ana yi Mm.
za ka ga mutum ya kwana kowa ya kwana bai bace ba Ayyo Allah.
to idan kai baka da irin wannan za ka kama an takura maka Mm, cewa mm, kai fa bacci gobe aiki za ka gobe kasuwa za ka mm, ya za a zo ko a gobe kana da lectures gobe a Mm.
jarabawa za ka yi, kuma wannan abin ya taso mm, shi kuma yana tafa su mm, shi yasa har sai su zama su- in an girma mm.
yau da gobe sai ga sun yi rashin lafiya sun ƙi kowa Ayyo Allah.
sun gaji saboda suna jin abin da ake faɗa Mm, behind the scene zaka ji an ce, to yanzu a ja mana ga sallah ta ta bikin wance ya to ana tun lafiya ne wallahi sai sai kin ja mana shikenan kuma ki hana kowa jin daɗi a sallah ta to Eh, wato mutane na iya Ana yin abu amma Sun irin ba a ma manta- eh, sun cewar manta cewa yaran nan ba yin suna ji Mm, kuma ba su suka yi ba amma zaka ji ana faɗa to ka- sai ka je ka jawo mana mm, kamar shi yake yi kamar ita take yi so mm, din din ka san wannan abubuwan dama kai baka da irin waɗannan haƙuri amma zaka ga akwai masu haƙuri mm, cewa maki ba shi da financial mm, bai da kuɗin.
ga wannan ta da zai iya Mm, mm.
amma duk lokacin da za a taho asibiti za ka gan shi.
to to dakta akwai tambayoyi na guda biyu a dunkule To dunkule Ah, su.
na farko akwai ban san wani irin jan hankali za ka yi ba ko tunatarwa za a yi musamman ga wanda suke da sha'awar yin auren nan Na.
na farko akwai wanda ake ce misali kariya din Na.
misali as da Mm, as mm, ko kuma as da kuma wanda dama Yana da A- ɗaya.
dama dama dama Mm.
ss din ne Mm.
akwai cu- akwai larurar wani kira za a yi ta farko in za a yi aure za ka ji mutane ce abu ai mu musulmai ne mun yadda da kaddara Na'am.
mai kyau ko mara kyau amma mutum ne ce ai ba kuma ai ikon Allah ne sai ga ma mun rayu din ma ba a samu ba saboda haka kaza ya manta ma da wannan shimfiɗin da kai ya san kanki juriya akan kaza akan kaza.
Sosai sosai.
ya kamata ya san wannan yana da matukar muhimmanci sosai abu na biyu akwai wanda ake cewa wai ai in mutum ya kai kamar shekara kaza 18 19 zai warke me gaskiya lamarin Lallai kuwa.
Ta- Na farko dai abinda na fara magana a kai kenan Mm, shi kuma zan ci gaba a kai.
mm, Wato lalle lalle mutane su gane shi yasa na ce maka abu na farko da muke zamu gaya maka me ciwon mm, sai ka san ma me ciwon bai kai ba wanki babu a gidanku kawai ji kake ana ciwon ciwon suka sa mm.
baka taba ganin me Wani shi ba me yi ba.
to kana jin kamar kawai wani magana ta ake cewa ba sai in ka haife su za su na shan wahala amma baka san me ainihin wahala ba yaro kullun ciwo kullun kuka sai a yi wa- sati biyu a asibiti a dawo bayan an- kwana hudu biyar ka ga an da koma kuma wasu suna da 'ya'ya biyu uku irin wannan wannan yana Wata kwance hudu ma.
kwarai kuwa Mm.
mun ga Ana- masu hudu Mm, Mm.
Ina da Za yar ka uwa hudu gani.
gare ta.
cewa ɗaya na kan gadon asibiti ɗayan shi ma ya kamu Mm.
a ɗaya ya fito ɗayan ya da Sannan a ba an mutum zo ya gudu.
wani ta zo mai mai ƙarin jini ba Mm.
kowanne bane suke ci samu ƙarin jini Mm, amma har ka samu duk masu yan uwanka masu zuwa su ƙara jini ma sun ba da jinin sun ba da Mm, jini har sun ka ba rasa jini.
ma Wa wa za za ka ka kirawo?
bi yanzu ka ce ba ka Ayyo, jini ayyo, duk wanda za ka tambaya ka ba wata ta zo musu yanzu ga maimuna ai, Mm.
ga ga sandan in girmanta practice din.
ko ba haka ba Mm, Karai sandan Eh, girman ba, ai ku jinjina wanda nake na Sosai, san ranke mai da dai sandan- ke, eh, mai sandan gaskiya.
girma ce ni kaga ai ba da da sanga nan so Mm, gaskiya.
shi ma duk da kake ganin sa ka bashi da sandan girma Gaskiya, wallahi ita kadai ke da ita ranta ya dade.
To dole ne ranka ya dade ciwo idan ta gaya maka me suka kashe aka yi wannan har ta zo take yawo da sandanan take jin daɗi da da- da- da- da- da tashin hankalin da ta shiga na tsoron aikin Mm, ba haka bane Mm.
ba za mu yadda ba ai kada ai anesthesia ai za ai kaza duk mun san lokacin da muka dinga mm, mm.
so kafa ɗaya in za a yi aikin sai a kashe miliyan ɗaya da rabi zuwa miliyan biyu su kaga wani bai taba ganin wannan ba gani yake kawai ji yake ko wanda larurar ta zo musu ta taba musu koda ba ga ciwon eh, sickle cell ga kuma ta taba koda ko wanda ya samu shanyewar jiki kaga ai kai lokacin da kake cewa AS ne ka ganta ita ma AS ce lalle kana so ita ma tana son ka kaga duk duniya ba wanda kake so sai ita ita ma duk duniya ba wanda kake so baka san wannan ba ba wanda baka taba gani ba kawai dai kana ji ne ana faɗa.
labari shi yasa a counseling sai an gaya maka duk abin da suke shiga ciki so idan ka ce ka shiga ka san wannan ka gane kuma ka gaya kanka personality ka ka san na faɗa ɗabi'a ne cewa dama kai ka sani akwai masu dama gwanaye ne a jinya ba kuma li- li- ma- ma- ma'aikata ban lafiya ba ne ba likitoci ba ne amma kawai a dangi ma in an yi rashin lafiya su ake ake kira kira ba za su taɓa babu mai samun lada irin ɗan jinya saboda haƙurinsa yanzu zai iya zuwa kasuwa amma ya ƙi zuwa kasuwa zai je ofis ya ƙi zuwa ofis saboda rashin lafiyar wani to idan kai wannan sai ita mace mu maza ne a addinin mu mata uku- hudu daidai ne an yadda idan as da as suka yi aure sai Allah ya jarrabe su haihuwar fari sai Allah ya ba su suka sa haihuwa ta biyu ya ba su suka sa a ai tudun murtala zai samu sabuwar fatawa Eh, wannan fatawar tasa ta farko ta cewa Allah ke baya eh zai canza ba zai canza ba zai ce ai kuma Allah ya halatta ya auri bata zai ce kuma banda wai ya ce zai ƙara auren To.
A'a, kuma sai ya ce ya kawo wata fatawar Mhm.
a daina haihuwar nan haka eh a tsaya amma ita wacan fa eh ita kadai shi kam ya samo wata AA yanzu yawwa za su yi haihuwarsu suna kallon wannan eh mun gani ba fa wannan Eh, a- reality sosai.
nake faɗa Mhm.
cewa an yi an soye din kuma an zo an yi an haihu Allah ya jarabawa sa ya nuna shine Allah ya ga imanin nan da ka faɗa ka faɗa da akwai gaske shi ne akwai shi ko kawai ka faɗa ne sai baka na ɗaya baka na biyu ma ya daɗa baka sai ka fara to in na ukun nan ya zo fa shi ma haka ne ya za a yi sai a ce hajiya to da kin san dai eh, wallahi da ba dan ni wallahi ba laifi na bane da dama sai na wance ce sai ya kumba wance wallahi suna ganin dai da kin san dai ni dai da muke da ke wallahi ba ruwana ni muna iya zaman nan ma biyun nan Allah ya sa musu albarka ba sai an sake yi wannan ba amma duk kullun na zo an tsangwame ni har sai an zo an fara tsanan kike ma da muke kika hana auren nan ƙarya ba yake ba duk shi ya tsaro wannan abu Yana neman Sai ya mafita.
tsaro- eh to kaga ita shi yasa mata suka fi shiga wahala musamman idan kuma ba su da financial independence cewa duk abin da ake yi na taimakon gida da me mijin dama yake bayarwa su ba ta da dan wannan abin da za ta iya sayar charge card ba abin da za ta iya ka- sayan da kayan shi nata, ta laru ba- da shi ta dogara komai to wannan yafi to shi yasa a counseling dole ne a gaya musu irin waɗannan abubuwa mutane kuma dole su hararo because idan baka san ciwon ba fa ba za ka gane ba dan kawai an gaya maka aka ba za ka gane ba to wannan na farko kenan na biyu idan shekara sha takwas ta yi zuwa sama ana cewa ciwo ya ragu eh mu ma duk muna ji a gaskiya ciwo ne da ake gada A- ana iya yi yana iya yiwuwa saboda um, fahimtar rayuwa Mm.
cewa yanzu na girma na san cizon sauro na tayan min da ciwo na san idan na bari ruwan sama ya dake ni ciwo zai tashi na san zamanin sanyi ne ba sa kayan sanyi ba ko ne alwala da ruwan sanyi na san yana tayar min da ciwo to ina lura na san magungunan nan da nake sha yau da gobe da da sai an takura mun yanzu sai na sha na san lokacin da aka ce in koma an ga likita bayan sati hudu sati shida zan koma in je in ga likita to yana iya yiwuwa wannan ya taimaka maka ka ga ciwo ya rigu amma a gaskiya ma ba haka bane Ah, saboda a lokacin wani abin da ake cewa complications yake faruwa wato yau da gobe ciwo ya dade a jikinsu kullum yana yin karamar illa kullum yana yin karamar illa to yau da gobe illolin sai su taru sai su zama manya da dama kafin ga an ce za a yi wa yaro aikin da aka yi mata da wahala ya amma ta girma ita ta daɗe ciwon to wani zai zo ya taba musu irin wannan ko ya taba musu wata wani gaba ko ko ko koda ko zuciya kaga wannan ai complications yawanci ma an fi gani a in sun- in sun girma amma da gaske yau da gobe dabara ce abinda yaro karami zai yi ita ba za ce ba saboda ta jarraba ta jarraba ta san in ta yi kaza a kaza zai faru so akan kanta za ta ce ko biki za a yi za ka ga da kan suna dan janyewa tun suna yan mata za a je a yi ta biki a yi rawa a yi menene bayan an gama biki a sai zo a su zo, sabu sai ana mu haɗu.
ciwon ya Eh, sai mu haɗu ɗauka.
lokacin ba ba za su zo da nakiya fa da Babu.
a kawai dai zaka zo in kai an dan me ya faru ba Ba za a kawo maka nakiya da alkaki ba.
babu nakiya da alkaki Ta.
amma in ka takura ka takura za a ce eh Rai da wallahi ki na je.
wallahi da amma dai ba abun da ne amma in ka tambaya sai ka ce da ke aka raba kati Mm. to raban katin nan kadai Matsala ce.
ya amma tana ganin ba ta yi rawa ba ba ta Eh, yi komai ba amma amma ta da manta ita duk an- zirga-zirgar an zaga da Kano.
ta ana raba kati kuma sai a yi ni ba a Eh.
sha ruwa ba Wanda ba bai a ci wata abinci ba. Mm.
to sai a gama sai kuma sai a dawo Eh, shi shi ciwon su ba shi da guri idan ka tsokane shi sai sai a a gaya bashi, kana wallahi.
tsokanan sa sai ka ga ya ba sai ka ma manta sai ce okay assalamu alaikum wa Wallahi.
rahmatullahi muna nan fa zai ci me fara ce a shekaran jiya ka manta mun hadu sai ce eh ce sai so.
ka ci bashi sai ka a biya.
kwarai kuwa shi ba bukatar mai FCC saboda kansu zai zo wallahi
Mun gode kwarai da gaske Dr. Elha Haliru Gwarzo kwarai da gaske domin mun amfana kwarai da gaske. A yanzu a daidai wannan gaba za mu kira Asma'u ita ma mu ji abin da za ta ce mana dangane da domin na san cewa suna da kungiyoyi kuma tana ɗaya daga cikin wanda suka asasa wata kungiya da ake ce mata Sickle Cell Community wanda kuma a take jagoranta duk da cewar ba ta Kano amma dai ah, akwai waɗanda suke ci gaba da ɗabba'ata kuma sannan ake ƙara kula da ita. Asma'u,
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
amin wa alaiki salamu wa rahmatullah kai tsaye kina ana jin ki a nan Kano a cikin gidan Radio Express da kuma sauran duniya ba gaba ɗaya a kan shafinmu na Facebook.
A cikin Ex- shirin.
A cikin shirin, faɗi mana to.
A ke sake faɗa.
A a kai ɗin dai da ka A faɗi.
cikin shirin hasken matasa.
Hasken matasa. To, Barkan mu dai.
Ehe, barka ka dai ma'u. Asma'u, kin ga kina jin mu aiko?
Ina biye da hutun farkon shirin.
Yawwa, kin ji bayanan da dakta yayi.
Na ji bayanan kowa da kowa alhamdulillah.
Yawwa, to ta ɓangaren ki Asma'u, ke ma mun san cewar a a, wanda kika aura baya da wannan ke ma ya aka yi I love you I, I love you jiga jiga din ne ya aka yi mu dan ji kaɗan mana ko dakta?
Dakta ya sa waje.
Shi daman in kana rayuwa da abin da ake cewa sickle cell Mm, um, a kullum a kowane lokaci nakan faɗa wa mutane da kowa mm, cewa shi kan shi cutar sickle cell mm.
ba ma disorder ne kawai ba To, ya zama lifestyle ɗinka kenan?
saboda kowane fannin na rayuwanka ya shafe shi To, duk wani fanni da kika sani na rayuwa ya shafe shi mm, daga na makaranta addinance komai ya shafe shi so idan kana tare da wannan laruran tun kana samun wanda suke zuwa su a- za su aure ka mm, suna tafiya mm.
har ka zo ka ga a to fa me ma zan tsaya ɓata lokaci na kawai da mutum ya zo kwana ɗaya biyu za ka ce far da halin da ake ciki Mm.
in za ka iya to in Ka ba ka tsaya, iya ba kama ka- kanka.
ka ƙara gaba Mm, yawwa mm, mm, saboda ba yi da amfani ka shekara biyu uku da mutum mm, mm, sannan kuma sai a lokacin an san halin da kake ciki sannan kuma sai a zo a kawo maka wani mm, um, matsala a ce ko ba zai yi ba ko wani abu mm, mm, a haka za ki ga mutane da yawa mata da yawa za su shiga wani hali wata ana ce mata ma eh, an fasa biki ko shi ya ce ba zai turu ba sai ki ga rashin lafiya Mm.
ta zo ta samu complications da sauransu mm, mm, to mm.
sai na sa a raina saboda irin waɗannan abun gaskiya ba zan dinga jefa ha- kaina cikin wannan halin ba duk wanda ya zo kwana ɗaya biyu in gaya masa halin da ake ciki Mm, mm.
To shi da Allah ya sa da muka haɗu na gaya mishi shi ma abin da dai um, Sulaiman.
Yusuf Maimuna ya faɗa ya Eh, ce, to a Yusuf menene kai.
a ciki? ai ba ke kika yi kanki ba.
Masha Allah.
Na ce mishi ga fa yadda laluran nan take. Akwai stage ɗin ma da ya kai yake cewa ke me yasa kullum discouraging mutum ya kike ni ce a'a ba discouraging ba ne. Gwara in gaya maka halin da ake ciki saboda gaba ɗaya dangin ku ba mai cikin sarƙin nan.
Mm, mm.
so sai dai ka ji an ce mutum yana da sikirsa Baka san yadda to yake gwara in ba.
gaya maka me za ka yi expecting Mm, mm, mm, to a haka a haka kuma ɗaya daga cikin ma shawaran da zan ba ɗan mata masu laruran nan ta.
kada wai ki ce dan kina so ki aure Mm.
za ki rufa rufa Ta.
saboda shi wannan wanda zai aure ki ko yana da wani a gida wanda yake da sikirsa ta yiwu ko maybe dan uba eh, sorry yan uba suke ko irin abokan wasa sa yi zai ce a dangi akwai mai wannan larura Mm.
amma fa ba ku taba kwana gado ɗaya kina crisis ya tashi cikin dare kina wannan abu Mm.
gaskiya Mm.
sannan kuma kuna tare da mutum sai dai fa kike mishi bai da baki da lafiya maybe kan da zai je asibiti duba ki Mm.
ko an baki maganin barci ko abun ya sauka ya je ya ganki fesfes ko an ma kusa sallama ki Mm.
amma bai ganki haikan cikin wannan larurar ba Mm. Mm.
bai zauna da ke ya sanya abun yake ba so ki gaya masa Mm.
idan har Allah ya yi mijinki ne kuma yana so Allah zai yi abu amma kar ki rufa rufa saboda ana samun irin wannan matsalar sai ki ga mutum ya ce so da yawa Mm.
za ki ji sun ce ai ni ban fa san haka ciwon nan yake ba Mm.
da ma ban ɗauko wa kaina ba Mm. Mm. Da na san da ba ta da amfani.
yawwa sannan sai ki ga an zo ana ta samun matsala aure na rabuwa kuma kin ga bai da amfani ma.
Gaskiya babu, ba gaskiya babu. Asma'u akwai na san kuna da kungiya kungiyance waɗannan irin ƙoƙari kuke yi wa masu irin wannan ciwo ganin cewar ah, az- an samu don kisan kamar yadda dakta ya faɗa yanzu ya yi magana wani aiki na miliyan da wasu ji- ji- to ana cewa ciwon na masu kuɗi ne ma kenan wasu suna faɗa dama irin wannan kuma na san cewar w- da yawa suna da rauni da yawa suna da rauni wace irin shawara zaki bayar wajen ganin cewar an a- a- a- ir- ko kuma ce ya kuke yi da tsarin yadda kungiya take tafiyar da al'amuranta
Eh, yadda kungiya ke ta fa- eh, da al'amuranta eh, musamman ma akan masu ɗauke da wannan larura Mm, muna so mu samar masu sauƙi a cikin sha'anin rayuwarsu mm, ta kowane fanni na rayuwarsu musamman ma harkar lafiya mm, akwai mutane da muke haɗaka da su da gwamnati mm, da yanzu ake kawo wa masu laruran nan da tallafi na abin da ake cewa insurance mm, inshorar saboda lafiya su samu eh su dinga samun sauƙi a harkar asibiti da sauransu Mm, sannan kuma muna faɗakar da su akan ya kamata mutum ya samu ko sana'a ko aiki mm, don saboda ya dinga dogaro da kanshi mm, saboda wani abun ƙanana ƙananan abubuwa kamar su magunguna da sauransu ba sai ka tsaya kullum kana tambaya a baka mm, ba mm, da ana gajiya mm. yau da Sannan gobe kuma- yauwa sannan kuma su kansu masu hannu da shuni da gwamnatin muna daɗa kira da su su samar wa da masu larurar nan tallafi na aikin yi ko sana'a Mm, mm, saboda kin san shi kanshi rashin aikin yi yana ƙara wa mai larurar nan eh, shi kanshi tashin larura to, saboda ka tashi ba inda za ka kai ta tunane tunane ka zo depression ya shiga sai ki ga ciwon yana yawan tashi mm, amma yau ka tashi kana da focus kana da goal din cewa zan je in yi aiki kaza ko ina da huduna da zan saka guda Mm.
kaza mm, sai ki ga tunanin ya fita daga ran mm, mm, mm. to mun gode kwarai auto ci gaba abubuwan dai da yawa gaskiya kuma ba Eh, lokaci ba na ga lokaci ya ƙure amma dai Gaskiya.
gaskiya tana iya ƙoƙarinta mm.
don ta sama wa masu laruran nan gaskiya samun sauki a kowane fanni na rayuwa To Asma muna godiya ina hudalla.
ga ta nan To ita ma ta yi mana sallama ta gaishe mu mana. Huda.
sai da an Hello?
Hello Huda. Ya kike lafiya la? Ina gajiya.
Lafiya lau.
Ina abbanki.
Hello?
Hello ina abbanki.
Hello?
to ki gaida abbanki hudalla. Na'am hudalla. To lafiya lau ina gajiya.
Ya gida.
Lafiya lau ki gaida abba. To bye bye.
Akwai sai da mama.
To za a gaya mata za ta ji insha Allah mun gode kwarai da gaske. Bye bye. All right, bye bye. Masararo haske idaniya ta tashar X. Ai, Cikin matasa wata. Tun da masu yin ilariya da kin da mushirin gida.
asken matasa ai mun afuwa. Tuntuɓan harshe ne. Ah, Wato, ka gane eh, wannan shirin na yau yana ɗaya daga cikin shirin da na ji daɗinsu sosai gaskiya saboda an ƙaru sosai ilimi da yawa Ah, ina ga ba mu da lokacin da za mu amsa waya gaskiya lokaci ya ƙure kuma ma dai ah, yawanci na san ƙila tambayoyi ne shafinmu yana nan a ɗora mana in Allah ya da ko likita ne ko ba a wannan shirin ba za mu nemo shi zai zo zai amsa waɗannan tambayoyin insha Allah. Sakon dai shine dama a ba matasa shawara wajen ganin cewar yadda za su gudanar da rayuwarsu musamman wai- wurin auratayya ba wai sai kana da ciwon ba ko kina da ciwon ba a'a tun kafin a je ko ina dama da kunshin takardarka ko takardarki a gefe kin san cewar menene sinadarin jininki ya kunsa na dangane da wannan ciwo ko jininka ya kunsa yadda za a yi bayani a gane cewar ga yadda ciwon nan yake domin kada a je a haifi ɗan da ba shi da ido ko ba gaskiya ba ne. A dakta Dalhalar Gurzum na godiya kwarai da gaske.
na gode A malama Maimuna Sulaiman muna godiya kwarai da gaske. Suma da malam Yusuf Mas'ud muna godiya kwarai da gaske. Yawa a madadin abokan a a kai barawa zai gode maka kai. A- Yawa a madadin Muhammad Awal Tudun Murtala da Bilal Aminu da sauran abokan aiki da suka Salisu Musaje kana cikin abokan aiki Malam Salisu Musa Jegus da Malam Salisu Musa Jegus da baya gajiyawa wajen ah, dora mu akan yanar gizo ta Facebook da ƴan uwana da suke ga manaja ga MD duk su ma suna nan duk abokan aiki ne ake aiki ka'in da nayi a cikin wannan shiri gidauniya Aminu ga maga shigar ta yi kokarin ganin cewa ta ɗauki nauyin wannan shiri wajen tallafawa da ingantawa da gyara rayuwar matasa a jihar Kano da ma duniya baki ɗaya domin kamar yadda ake saurare ana ganin mu a duniya wurare daban-daban wannan shirin ya kai muna fatan kuma a sami irinsu da yawa waɗanda za su saka hannu wajen taimakawa wajen gabatar da shirye-shirye irin waɗannan domin inganta rayuwar matasa nafisa murtala ahmad nake cewa mamadu mu kwana lafiya ko mu wuni lafiya a sai dai ku kwana lafiya To, sai wani mako idan a ce Allah ya kai Allah ya mu.
ara mana rai to Allah ya kai mu da rai da lafiya muna godiya kwarai da gaske assalamu alaikum